الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sanninmu da saduwa wannan lokaci mai tarin albarka kuma cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka a muna nan na cikin wannan littafi na babban malami muhammad bin abdulwahab allah ji kansa da gafara wato alkawaki da laraba'a littafin da ke dauke da ƙa'idoji guda hudu waɗanda suke masu mahimmanci a rayuwar musulmi ya sani a satin da ya wuce idan ba manta ba mun yi sharhi da bayani a kan ƙa'ida ta farko wannan ƙa'ida ta farko ita ce wadda malam ya ambata mana a cikin littafinsa inda ya gaya mana cewa yana daga cikin ka'idar da ya kamata musulmi ya kudurce a zuciyarsa ko zama ya zama dole ya kudurce a zuciyarsa cewa lallai kafiran da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yaka sun tabbatar da ake abin da ake kira tauhidin rububiyya wato sun tabbatar da cewa Allah mabuwayi da ɗaukaka shi ne wanda ke halitta kuma shi ke azurta halittar kuma shi ke jujjuya al'amura shi ne alkhaliku shi ne almusawir shi ne almahya walmumi shi ne ke halitta kuma shi ke raya halitta kuma shi ke kashe ta ba samu matsala ba akan wannan wato kafiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaka duk sun tabbatar da tauhidin rububiyya amma tare da haka kuma ba su shiga musulunci ba haka yaƙe su yadda da wannan tauhidin da ya amintar da dukiyarsu ba da kuma ainihin wato rayukansu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su wannan ita ce ka'idar da ya kamata mutum ya sanya a zuciyarsa cewa tauhidin rububiya duk da yake kin yin imani da shi wato kafirci ne kuma fita ne a musulunci to amma kuma yadda da shi kadai ba zai sa a ce mutum ya zama musulmi ba muka kawo misali da ayoyin ƙura'ani da allah ta'ala ya tabbatar mana da cewa kafiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaka sun yadda Allah shi ke saukar da ruwa Allah ya ce kul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل afala tattaku wannan shine tauhidul rububiyya Allah da kansa yace in ka tambaye su wace azurta su daga sama ya saukar da ruwa ya azurta su daga ƙasa ya fitar da tsirrai sannan wane ne yake tafiyar da gannansu wane ne kuma yake rayawa kuma wane ne yake kashewa wane ne yake fitar da rayayye a cikin matacce ya fitar da matacce a cikin rayayye wake jujjuya al'amura yau a haifi wane wane kuma ya mutu yau yau wane ya yi tafiya wane ya dawo jiya wane na da arziki bayan shekara ɗaya ya talauce arzikin ya wake yi wannan abu allah ce fa sai kulun da allah allah su taimaka allah to shine wannan shine abin da ya kamata mutum ya kudurce wurare da dama ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya tabbatar mana da haka ya gaya mana cewa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya gaya mana cewa su kafiran da annabi ya yaƙa ba hidayayya da su ba ba a kan wannan tauhidin aka yaƙe su ba wannan shi ne abinda muka yi bayani satin da ya wuce ba mu gama yin sharhi a kai ba sai ruwan sama ya sauka ko iska muka tashi satin da ya wuce ko ba yi karatu ba almuhim abinda nake so in kai zuwa gare shi darasin da aka yi satin da ya wuce yana da alaka da darasin yanzu shi yasa na ina son maido da ɗan ku ta tuna abin da aka yi kinan abai kamar haka za mu fahimta a darasin da ya riga ya gabata abu na farko wanda za mu fahimta a cikin darasin da ya gabata cewa anna tauhidin rububiyya wahadahu la yudkhilu al-'abda fil islam yadda da tauhidin rububiyya kawai wannan baya shiga mutum cikin musulunci don ka da cewa Allah shi ke saukar da ruwa Allah shi ke fitar da tsirrai Allah shi ke kashewa Allah shi ke rayawa Allah ke jujjuya al'amura wannan kawai idan kai imani da shi amma kuma cikin ayyukanka kana shirka a cikin ibada to wannan baya shigar da mutum a musulunci da haka ne da dusu abu lahab da abu jahil duk da ba iyaki ba an fahimci wannan wato ba kan wannan aka jayayya da annabawa ba abu na biyu da za mu fahimta shine abin da wasu daga cikin mutane suke cewa ya za a ce mutum yana sallah yana azumi yana faɗan la'ilaha illallah kuma a ce masa kafiri wannan shine da yawa daga cikin musulmai abin da suke faɗa ke mutum ya tabbatar da rububiyya to don me za a ce masa kafiri gashi yana cewa la ilaha illallah sai aka ce a'a inda matsalar take shine aikin da mutane suke yi ne shine yake fitar da su daga da'irar musulunci sun yadda an yadda cewa sun yadda da cewa Allah shi ke yin ayyukansa gabaki daya to amma ba su kaɗaita Allah a cikin ibada ba sun ɗauki haƙƙin Allah sun baiwa wani to sai zanto ba su tabbatar da kalmar la'ilaha illallah domin su waɗanda suke tafiya a kan mazhabin asha'ira su sun tafi a kan cewa la'ilaha illallah ma'anata la khaliku wala raziku illallah ba mai halitta ba mai kashewa ba mai azartawa sai Allah su abinda suka tafi a kansa ke to amma haƙiƙanin abinda la ilaha illallah take nufi ba wai tana nufin la khaliqu illallah la khaliqu wala raziqu wala ba haka take nufi ba abinda la ilaha illallah take nufi la ma'budu bi haqqin illallah ba wanda za a bauta kamawa a bisa cancanta sai Allah amma in ka ce abinda take nufi ba mai halitta ba mai azartawa ba mai kaza ba mai kaza kenan an iya bauta ma wani kenan ba Allah ba to wannan inda aka samu matsala ke so tabbatar da bauta cewa Allah kawai za a bautata masa shine ma'anar la ilaha illallah kun fahimci wannan matsala ta biyu da za mu sake fahimta su waɗancan kafiran da annabi ya rayu tare da su sun yadda Allah shi ke yin ruwa sun yadda Allah shi ke fitar da tsirrai da ayar da muka karanta a cikin suratu yin sun yadda ma idan suka samu kansu cikin bala'i to sun yadda a lokacin lata da uzzaba ta da wani amfani to amma abinda suka ce suna bautata malata da uzzani saboda dalili biyu dalili na farko su kasance wasiƙa tsakaninsu da Allah wato su kasance su tsani ne da zai kai su zuwa ga Allah dalili na biyu sun rike su saboda a ganinsu lata da uzzaba inda suke zuwa ba su da zunubi saboda haka ranar lahira za su nemi cetonsu a wajen Allah shine abin da Allah ya gaya mana ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bautata musu ne kawai don mu nemi kusanci zuwa ga Allah ina fata kuna fahimta to abin da ake lura da shi ba wai abin da aka sanya shi ya zama wasiɗa ba ne ba a'a wanda ya sanya wannan abin ya zama wasiɗa kaga su gumaka ne suka sa suka ce su ne za su kai su zuwa ga Allah to ɗan mishan kuma kiristoci sai suka sa annabi isa to yahudu kuma sai suka sa uzairu to mashirkai kuma namu na yanzu sai wasu daga cikin suka sa waliyai ina fata kuna fahimta kaga babu bambanci kenan ga wanda ya riƙe annabi isa ya ce shi ne wanda zai cece shi ga wanda ya riƙi annabi uzairu ya ce shi ne mai cetonsa shi zai kusantar da shi wajen allah da wanda ya riƙi mala'iku ya ce su ne za su cece shi a wajen Allah da wanda ya riƙi lata da uzza da hubal ya ce su ne za su cece shi a wajen Allah duka abin da ake dubawa ibadar da aka karkatar da ita daga Allah ba wanda ake ma ibada ba ina fata kuna bayanta saboda haka duk ɗaya suke ina fata kuna fahimta shi yasa qur'ani ya sauka ya kafirta masu bauta ma lata da uzza ya kafirta ma masu bauta ma annabi isa ya kafirta masu bautata ma uzairu ya kafirta waɗanda ke bautata ma mala'iku ya kafirta waɗanda ke bauta ma aljanu to haka waɗanda ke bautata ma salihan bayi su ma haka gabaki ɗaya qur'ani ya sauka ya kafirta su ina fata kuna bayinta saboda me sun kautar da wani haƙƙi daga cikin haƙƙin Allah sun miƙa zuwa ga wani kaga waɗanda ke bauta annabi isa ai su suna itikadi cewa Allah suke bauta tamawa annabi isa shine tsani waɗanda ke bauta tama uzairu ai ba sa yin sujjada zuwa ga uzairu a itikadi suke yi shi uzairu shine zai dan Allah ne zai kai shi kusa da Allah waɗanda ke bauta ma lata da uzza su ma itikadinsu ne cewa lata da uzza ba su da zunubi za su kai su wajen Allah waɗanda ke bauta ma mala'iku su ma itikadinsu cewa mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah ba sa zunubi za su kai su kusa da Allah ina fata kuna fahimta to haka waɗanda ke bauta ma waliye a yau su ma itikadinsu kenan waɗannan waliyan za su kai su wajen Allah har ma suka faɗa a cikin littattafansu ranar tashin kiyama akwai waliyin da zai zo ya sa riga ya zuba su aljihu ya yi tafa da marwa tsakanin inda ake hisabi zuwa gidan aljanna to dubu saba'in kuma rigar tana da aljihu dubu saba'in kuma zai ɗauki mutum dubu saba'in kuma zai je ya dawo so dubu saba'in to kaga ai babu bambanci tsakanin waɗanda ke rike da lata da uzza da waɗanda ke bautata ma uzairu da waɗanda ke bautata ma wa annabi isa alaihi salatu wassalam ina fata kuna fahimta haka kuma wasu waliyan kuma suka ce masu bautar waliyan suka ce duk shehunsu yana nan idan zaka mutu ba zai bar inda kake ba sai ya ga ka cika da me ka cika da kalmar shahada shi shehun fa ya mutu yau shekara dubu kenan amma duk wanda ke cikin ɗariƙarsa idan mutuwa ta zo zai zo ya tsaya a kansa ba zai mutu ba sai ya cika da kalmar shahada in har an yi kuskure shehun bai zo ba to in an shiga cikin kabari ma in mala'iku sun zo tambaya sa kawai ya ce abdulkadiri marrabu ke ce abdulkadiri ma nabiyuka abdulkadiri wa ma dinuka abdulkadiri idan mala'iku sun daga guduma za su abu sai abdulkadir sai ya shigo cikin kabari wannan bai shi ne abin da ake falawa wannan tatsuniyar ita ce ake son duk a zubar da ƙura'ani shi ke na ake ta jan yara ana ta auna su a ciki suka ɗauka mu abokan gaba su ne allah wallahi to kuma ga yanar su da kansu ma suna falawa ta wani mai wa'azi a nan nan yana nan yana faɗar duk irin waɗannan maganganun da muke faɗa dan izala ta karanta a littafi ta ce sharri ne ƙarya ne kagen to sai gashi wa shahida shahidun bil ahliha dan cikin gida ne yake ba da shaida akai so abinda zamu fahimta kenan wato asali masu bauta ta malata da kuzza da hubat da waɗanda Allah ya ba mu labari mutanen annabi nu da suke bauta ma ya wato gumakansu ba wai suna itikadi cewa waɗannan gumakan su ne suke yin halitta ba a'a ba sa itikadin cewa waɗannan gumakan su ne suke kashewa ko su ne suke rayawa a'a duk sun yarda Allah ke yin wannan kuna fahimta abu na biyu sun yarda in sun fada ma cikin matsala to da lata da uzza da hubal ba za su iya yi masu komai ba Allah ya ce wa iza ghashiyahum mawjun kadhulali da Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila albarr faminhum muqtasid Allah ya ce yayin da kun facce ku ta taso suka ga mutuwa a fili to za ka ji suna cewa la in an jaitana a wata ayan lanakunanna min ash-shakirin wallahi in dai muka tsira za mu zanto daga cikin masu godiya da awullaha mukulisi na lahudi Allah kawai suke kira har suna tsarkake shi amma falamma na jahun ilal barri yayin da aka tseratar da su da suka hau kan tudu izahum yushrikuna sai ga su suna yin shirka a waccan sura Allah ya ce fa minhum muqtasid sai ga su suna takaitawa sai mai lata ya ciro mai allan dabino mai waye ya ciro abun nan amma lokacin da bala'i ya taso sun riga sun sani allah kawai ke iya tseratar da su ina fata kuna fahimta wannan waɗanda ke bautar lata da uzzafa waɗanda annabi ya yaƙa su ne allah ke ba da wannan shaida a kansu in sun faɗa teku suka ga mutuwa allah kawai suke kira to ne yanzu kuma masu cewa la ilaha illallah su kuma in sun fada cikin bala'i su kuma abdulkadir suke kira ko shehu amadu tijjani ko inyasi kuna fahimta yadda abin yake yake tafiya su masu bautar lata da uzza Allah ya ce wa idza ghashiyahum mawjin karzulali da'u Allah mukhlisina lahu din a wani wurin ya ce fa'iza rakibu filfulki da awullaha makulisi na lahudi falamma na jahun ilalbarri izahu yi shirku in sun gaba naki ba sa kiran lata da uzza da hubar Allah kawai suke kira suna tsarkake shi a cikin bauta ne yanzu kuma in suna cikin bala'i to su kuma wani Allah za su kira waɗancan ba sa cewa la ilaha illallah amma idan bala'i ya taso Allah kawai suke kira don sun san waɗannan duk ba za su yi masu amfani ba ne yanzu kuma ga la'ilaha illallah a bakinsu amma idan bala'i ya taso sai su aje la'ilaha illallah sai su kira abdulkadiri wannan shi ne abinda muke gani wa ma sami'in wa ma shaidina illa bima allimna in dai mutum zai tsaya ya fahimta ya tsaya ya tsaye da hankalinsa ya fahimci bayanin wannan shine haƙa'iq abin da ke faruwa a zahiri to ya kalmar shahada za ta yi maka amfani ina fata kuna fahimta to shi ne darasin baya da aka yi kun gane wannan sai zan to kawon matashiya ne darasin yau mala ya ce alƙa'ida to saniya ƙa'ida ta biyu daga cikin waɗannan ƙa'idoji guda hudu malam ya ce annahum yaquluna ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فالدليل قربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ظلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار والدليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله والشفاعة شفاءتان شفاءة المنفية والشفاعة المثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفع له من رضي الله قوله وعمله بعد إذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يتشك قائدا mala ya ce ƙa'ida ta biyu daga cikin waɗannan ƙa'idoji guda hudu da yake wajibi musulmi ya sani don ya tsira da tauhidinsa ya zanto cewa yana akan aƙida wadda ta ginu a bisa littafin Allah da kuma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam malam ya gina maka akan abin da ya gina ma a farko a ƙa'ida ta farko ai a ƙa'ida ta farko ya gaya maka kafiran da annabi ya yaƙa sallallahu alaihi wasallam ba a fayaƙe su ba a kan tauhidin rububiya sai ya ce annahum ya ƙuluna su waɗancan kafiran kafiran maka kenan waɗanda maza Allah ya iske su ya rayu a cikinsu kuma ya kira su zuwa ga tauhidi aka tafi badar aka tafi uhudu aka yi kandaku aka yi yaƙi ɗaiɗaiɗaiɗai guda ashirin da biyar wanda maza Allah ya jagoranta da kansa sallallahu Alaihi wasallam har Allah ya tabbatar da wannan addini to waɗancan kafiran su ne mala yake magana a kansu ya ce annahum ya ƙuluna su kafiran nan waɗanda maza Allah ya yaƙa idan da za ka tambaye su me yasa suke bautata malata da uzza za su ce ma da aunahum ba abin da ya sa muke bautar lata da uzza ba komai ya sa muke bautarsu ba ko muke neman agajinsu wata wajahana ilaihim ba abin da ya sa muke komawa zuwa gare su illa li talabil qurbati wa shafa'a muna neman su kusantar da mu zuwa ga Allah a gefe guda ko muna neman su cece mu ranar tashin kiyama kun fahimci wannan wannan shine dalili guda biyu kawai da yasa suke bautata malata da uzza da hubal amma ba idayayya da su ba akan wake kashewa wake raya mun riga mun karanto ayoyi Allah da kansa ya bada shaida akan in an tambaye su waye sama waye kasa wake zubar da ruwa wake duk Allah da kansa yace za su ce maka Allah ne sun yarda Allah ke yin wannan sun yadda lati da uzza da hubal ba sa iya yin ruwan sama ba sa iya fitar da tsirrai dalili biyun ne yasa suke bautar lati da uzza dalili na farko shine alqurba su nemi kusanci zuwa ga Allah kun fahimta su a itikadin su lata da uzza a je suke waje guda ba sa zunubi to kuma su sun yadda cewa su masu zunubi ne to tunda suna da zunubi kai tsaye ba za su tafi wajen Allah ba tunda su masu zunubi ne yanzu ya kamata a samu wasiƙa na tsakiya wanda zai kai buƙatar su zuwa ga Allah ina fata kuna fahimta su sai su gabatar masa da buƙatar shi kuma tunda baya zunubi sai ya me sai ya gabatar da buƙatar zuwa ga Allah sun yadda Allah tsarkakakke ne inna Allah jami'a la ya kabalu illa tayyiba sun yadda Allah mai tsarki ne zai karba abu sai mai tsarki saboda haka sai suka aje gunki kaga gunki ba inda yake zuwa yana waje guda to tunda yana da tsarki yanzu in suna da bukata su masu zunubi sai su zo wajen gunki sai ya isar da su zuwa ga Allah wannan itikadin su ne haka suka samu iyayensu da kakanni suna yi dalili na biyu shine ash-shafa'a suna neman in kiyama ta tsaya waɗannan gumakan tun da sun fi su kusa da Allah suke ɗaukar bukatarsu suke kaiwa zuwa ga Allah to yanzu shi kenan sai su cece su a wajen Allah wannan shi ne dalili biyu da suke bauta ina fata kuna fahimta malam ka san bai maganarsa ba hujja ke sa duk waɗanda ke zagin muhammad bin abdullahab wannan shi ne ainihin balala asalin zalunci yanzu kaga ya ce wannan dalilin guda biyu shi yasa suke bauta malata da uzza dalili na farko neman kusanci zuwa ga Allah lata da uzza su kai su zuwa ga wajen Allah su ɗau bukatar su kai mu zuwa ga Allah to menene dalilin da yasa malam ya faɗi wannan wani magana cewa suna bautata malata da uzza dan su kai su kusa ga Allah sai ya ce saboda Allah ya ce والدليل قوله تعالى والدليل القربة قوله تعالى yace Allah ne da kansa ya faɗi wannan shine dalili yace me a cikin suratul zumar wallazina takazu min dunihi awliya waɗannan da suka riki wani wanda ba Allah ba suke bautata masa suka rike shi majibinci inda zaka tambaye su me yasa kuke bautata masa za su ce ma na abu duhun mu ba ba bautata musu muke yi ba in har ma mun bautata musu muna bautata musu ne illa li yuqarribuna ila Allah zulfa domin su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa ina fata kula fahimta abinda suka ce ke saboda su suna da zunubi lata da uzza kuma aje ke waje guda amma shi zai fita ya farauta ya kashe wani za a zo ana zama majalisi ya kashe wani yansu da rai zai binne ta da rai za a zo kawai wani ya yi magana kawai a taya asara kansa gakiya suna sha kamar ruwa su sun yadda su masu zunubi ne amma lati da uzza a je yake waje guda baya komai saboda haka ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa muna bautata musu ne don su kusantar da mu zuwa ga Allah kusantarwa haga Allah ne da kansa ya fada sai Allah ya ce inna Allah ya hukumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifu Allah zai hukunci tsakanin su cikin abin da suka kasance suna yin sabani inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar Allah baya shiryar da dukkan wani matsaryaci kaffarun wanda yake mai yawan kafirci ina fata kuna fahimta wannan shine dalilin malam shi yasa ko da a yau idan ka tambayi dan mishan me yasa ya riƙe annabi isa zai ce a shi bai ce allah uku ba ne ba shi dai ya ce allah ne uku ne a cikin ɗaya ce annabi isa ai shi ɗaya ne daga cikin alloli guda uku amma ka tsare shi zai ce allah ɗaya ne to me yasa kuke riƙa annabi shi ne don kusanci zuwa ga allah kuma ya cece su haka in ka tambayi yahudu saboda itikadin kirista ko addu'a su ma da suke yi ta safe in sun tashi ai abin da suke bayan sun abin nan da sauransu za ka ji suna ambatan shortcomings ɗinsu mu masu zunubi ne saboda haka mun zo gare ka ya kai ɗa ka kai mu wajen uba ya yabe mana zunubin haka suka ce i am covered with the blood of jesus idan mutum ya zunubi ya zunubi ya zunubi sai ya ce jesus ya ɗauke masa saboda me saboda suka ce ai ba wanda zai samu kusanci zuwa ga uba na sama sai ta hanyar ɗa kaga me suke nufi kenan ɗan shi baya zunubi tunda baya zunubi su masu zunubi ne saboda haka in kana son isa wajen uba Allah kenan to sai ka fita wajen ɗa don shi ɗan bai da zunubi kaga ɗan kenan shi zai kusantar da kai zuwa gawa zuwa ga uba a tunaninsu wannan ta sa Allah ya kira wannan abin da suka yi Allah ya kira shi ibada ya ce laƙad kafarar ladina ƙalu inna Allah sadisu salasa Allah ya kafirta su haka mutanen da suka ce uzairu ɗan Allah ne su ma abin da suke itikadi tun da shi ɗan Allah ne to yanzu shi baya da zunubi tun da baya da zunubi to ta hanyarsa za a je wajen Allah Allah yake cewa gaba ɗayansu Yahudu da Nasara wa qalatin Nasara Masihu ibn Allah wa qalatil Yahudu Uzair ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يفكون الله يتي الله وجرنسوا ko Allah ya tsine musu ta yaya ake kautar da su ina fata kuna fahimta to su ma waɗanda suke bautata wa mala'iku abinda suka ce ke waɗanda suke bautata ma waliyai ma su ma yau abinda suke cewa ke shi yasa a cikin suratul furqan Allah ya ce idan kiyama ta tsaya waliyan za su yi magana wa yawma ya'shuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku thumma naqulu أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون الذي فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ذرة ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم به تكذبون ina fata kuna fahimta ranar da za a tashe su kiyama da waɗanda aka bautata mawa ga mala'iku Allah zai tambaye su a haƙula iyakun kamun ya budun waɗannan ku ne kuka ce su bautata muku mala'iku za su ce su ba hana ka an ta wali yuna min duniya kai ne majibincin al'amarinsu kuma bayan balkanu aksaruhum ya budun bari da yawan su kawai aljanu suka bautata mawa domin suke neman agaji zuwa ga mala'iku ai kaga suke neman agaji zuwa ga aljanu ashe kaga mala'iku sun barranta ke haka annabi isa Allah zai tambaye shi a anta qulta lin nasi takiduni wa ummi ilahi min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtu ina fata kuna fahimta kenan abin da yasa suke bautar lata da uzza dan neman kusanci zuwa ga Allah yau abin da ya sa mutanenmu suka riƙe waliyai shine don neman kusanci zuwa ga Allah me bambanci malfar kubai na haza wa haza dai za ka yi bakanka adalci ba bambanci ba bambanci illa iyaka waɗancan an kira su lata da wuzza kai kuma ka kira naka waliyai to amma fa waliyan da ka kira su kuma ba fa Allah ne ya saukar da aya ba da ta nuna waliyai ne kai ne kawai ka ce waliyai ne kafin ka ce wane waliyi ne in ka ce wane waliyi ne itinis ɗan aljanna ne to kafin ka ce wane ɗan aljanna ne kana bukata aya domin aljanna ta Allah ce to shi ne ya ce wane ɗan aljanna ne idan shi ne ya ce to a wace aya ina fata kuna fahimta amma kai ne ka ce waliyi ne shi yasa Allah ya masu raddi a wurare da dama a cikin suratun Yusuf da cikin suratul najm yace in huwa illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan sunaye ne kawai sammaytumuha wanda kuka ambace su kace waliyai antum wa aba'ukum ku da uballinku na kullu ma anzala Allahu biha min sultan Allah bai taba saukarwa ba a cikin Qur'ani bayan manzo Allah ya tafi an haifi mutum da shekara dubu bayan saukar ƙura'ani ka zo ka ce wai ɗan aljanna ne kai ba ka san ma irin rayuwar da ya ba a madadin haka ma har ka zo kuma wai kana ga wani ma kuma wai aljanna Allah ce yake bawo wannan shine hayaniyar da mutane suke yi da ruɗa matasanmu da ake kai ana haɗa mutane faɗa birni da ƙauye duk akan wannan ne ina aya take da cewa ne waliyi to in ka ce kai waliyi ne naka ba aya ba hadisi shi yasa kake neman kusanci da shi ka ce ai akwai bambanci wancan gunki ne aka sassaka wannan kuma waliyin Allah ne to sai mu ce to mai bambanci kuma tsakaninka da mai bauta annabi Isa kai wali kake bauta mawa shi kuma annabi daga cikin manzanni ne ma ke bauta mawa amma tare da haka Allah ya kafirta shi ina fata kuna fahimta kaga annabi Isa alaihi salatu wassalam duk wanda zai sa caji sai ya sa a silent ai duk wanda zai sa caji sai ya sa a silent mode ko ya kashe to ku kashe mana ko me sai ta suka kashe saboda ana recording ko ya aka samu hayaniya zai shiga ciki da ya kuma ta ƙi maka suwan ma gaba ki ina fata kuna fahimta so duk wanda da wanda yake bautata ma waliyi da wanda ke bautata ma annabi kuma manzo so ka ina ka in ka ce salihi ne ya sha bamban da lati da wazza to da kuma wani kai da kake bauta kama waliyi kar ku manta kuma bautar ita ce wannan kurba din ina fata kuna fahimta Allah ta'ala ce inna Allah ya hukumu bainahum Allah zai hukunci a tsakaninsu to me ake kira alqurba neman kusanci zuwa ga Allah wannan kalmar a ce ga wani shi zai zama wasiƙa tsakanin bawa da Allah to wannan gabaki ɗayanta idan ka dube ta kalma ce wanda su kafirai suka yi amfani da ita Allah ya kai to mana a cikin alkur'ani amma tsakanin bawa da Allah ubangiji ta'ala ya tsarkaka a ce za ka ma'amalance shi irin yadda ma'amala da kake yi da halittunsa ina fata kuna fahimta su waɗanda ke bautar lata da uzza kamar yadda Allah ya gaya mana sun riki lata da uzza ne saboda suna da itikadi su masu zunubi ne to tunda suna da zunubi kaga su suna da najasa ke saboda haka ba za su isa wajen Allah kai tsaye ba don sun yadda Allah mai tsarki ne yanzu sai suka aje tsarkakaccen abu a tunaninsu wanda za su gabatar da bukata shi kuma kai tsaye sai ya gabatar da bukata zuwa wajen Allah tunaninsu ke to kaga wannan tunani ne na ɗan adam shi ne idan za ka tafi wajen sarki ko za ka tafi wajen gwamna ko za ka tafi wajen shugaban ƙasa kuma kai talaka ne talau ba wanda ya san ka amma kana da bukata da kake son ka bayyana ma sarki ko ka bayyana ma gwamna ko ka bayyana ma shugaban kasa kaga zaka nemi me kenan zaka nemi tsani wannan kurba din ita ce tsani so a tunaninka a yau tunda kai ba wanda ya san ka kaga ba za ka iya zuwa gidan gwamnati ba kai tsaye tunda ba a san ka ba za a banka ka shiga ba ba za ka iya zuwa wajen sarki kai tsaye ba haɗa ba za su barka ba tunda ba san ka ba ba za ka iya tafiya wajen shugaban ƙasa ba kai tsaye zamaniya ba za su barka ba don ba san ka ba ba san me kake ɗauke da shi ba to sai ka nemi wa kenan sai ka nemi tsani wani tsani za ka nema shine ka nemi wanda ya san gwamna ko shugaban ƙasa kowa ko sarki mataki na farko kenan to in baka da damar da zaka nemi wannan sai ka sake neman mataki na biyu wanda ya san wanda ya san ko ba haka ba to in baka da wannan sai ka sake duba a cikin kuma masu kuɗi na kusa da kai waɗanda suka san ka sai ka nemi wani mai kuɗi sai ka ce ga bukatar ka to watakila shi ko mai kudin yana da wani wanda yake kusa da sarki ya san shi ya san mu'amalar to kaga zai yi masa magana wallahi ina da wani amini yana da bukatar hadu da sarki ko za ka yi mana hanya kai mana iso ta zai ce a ni ma ba zan yi maku iso kai tsaye ba amma dai na san wanda yake shi ne sakataren sarkin bari in haɗa ka da shi to ta wannan hanyar kaga kabinan kabinan kabinan wannan can din waɗannan waɗanda ka samu su ne mai su ne wasuɗa su ne ƙurba ɗin waɗanda za su kusantar da kai zuwa ga mai abin to wannan shi ne tunanin ɗan adam tun da a duniya yau ɗan adam haka yake tunani in za a je wajen babban mutum mai matsayi sai an nemi wanda zai kama hannunka ya kai ka to sai tunanin ɗan adam yake tunanin Allah ma tun da mai tsarki ne to ba zai je wajensa kai tsaye ba yanzu bari ya samu wani wanda yake baya zunubi sai ya kai shi wajen Allah to Allah ya tsarkaka gabarin wannan wasiɗa ne ina fata kuna fahimta babu wannan a cikin addinin musulunci wasiɗan da kake bukata shine aikinka na ƙwarai shi yasa Allah ta'ala ya ta maimaita a wurare da dama يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يقول أنك إيماني كجي صوران الله وابتغوا إليه الوسيلة كنمي آني جذيك كذوا الله to tsanin nan da zai kai ka zuwa ga Allah shine ɗan ɗariƙun sufaye sai suka fassara shi da cewa wali ke nan ina fata ana fahimta tun da Allah ya ce ibtagu ilaihil wasila ku nemi tsanin da zai kai ku zuwa ga Allah sai suka ce to shi kenan yanzu dole ba wanda zai je wajen Allah kai tsaye dole sai ya samu tsani wane ne tsanin shine ka samu waliyi ka samu waliyi da kake bin sa a cikin ɗariƙa a cikin waliyin kuma aka kawo gausu aka kawo muƙaddami daga muƙaddami aka zo kan gausu daga gausu aka zo kan autadu daga autadu sai a je kan shi wancan su autadu su ne turakun duniya guda hudu ne suka ce duniya ba ta zama lafiya in ɗaya ya mutu yana mutuwa dole a naɗa wani in ba haka ba duniyar za ta kibe akwai ɗaya a gabas akwai ɗaya a kudu akwai ɗaya a arewa ina fata kuna fahimta to shi Allah ya ka gabarin wannan shi yasa ahlus sunna suka ce a'a alwasila anan abinda ake nufi da ita al-iman wal amal salih imani da aiki na kwarai sune ake kira wasila saboda me saboda shine abinda Allah ya karantar da annabinsa kuma annabi ya karantar da bayansa ya bayan Allah yanzu ga wata aya Allah ta'ala ya faɗa inda za ku gane alwasila aiki ake nufi da ayyuka na ƙwarai karkashin wannan aya sai ibn kasir ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu je kan aya saboda me aka ce abinda ake fassara qur'ani da shi shine ko dai ka fassara qur'ani da qur'ani ko ka fasar ƙura'ani da mai maganar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam don an ce an zalla ilaika zikira sai aka ce litu bayyana dinnati don kai bayani ga mutane azzikiri shine alqur'ani albayan shine ingantaccen hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to kalkashin wannan da Allah yace ku nemi tsani da zai kai ku zuwa ga Allah sai manzo Allah ya hadisi ya kawo aka kawo hadisi ingantacce ruwa Bukhari da Muslim manzo Allah ya kawo kissa waɗansu mutane guda uku suka yi tafiya a cikin jeji suna cikin tafiya a cikin jeji kawai sai iska ta taso irin wannan wanda ta taso ɗazudin nan kawai sai suka ruga suka shiga cikin kogon dutse iska da ta taso sai ta ɗauko wani marga margan dutse kawai sai ta rufe bakin su su uku a ciki in sun yi ihu ihun ka banza ba dama ne su suke da gari waye ma zai je su ga su a kogo ga dutsen ba zai turu ba kuma kuma ba waya ba irin yanzu bane ka buga waya ka ce ai muna wajen dutse kaza a kawo mana agaji babu waya ina fata ana fahimta sai kowanne daga cikin su yace ba abin da zai kubutar da ku a cikin wannan bala'i da kuka shiga wani mai magana yi magana yace sai kowa ya tashi ya roki Allah da aikinsa na kwarai da yayi shi da ikhlasi kuma yake fatan cewa Allah ya karba sai ɗaya so ma miƙewa ya ce ya ubangiji ka sani ka san matsayina ka san aikina ni ne nake da iyaye kuma ni ke ciyar da su in shayar da su na kasance ba na cin abinci sai iyaye na sun ci ba na sha sai iyaye na sun sha lannan na tafi kafin ya dawo iyayen sun yi bacci ya nemo abin sha ya kawo ga 'ya'yansa suna kuka ga matarsa bai bata ba yara ƙanana ga shi tallabe da abun su kuma iyayen suna kuka suna bacci shi kuma yana kyamai ya tayar da su saboda in ka tayar da tsoho yana bacci watakila ba zai ƙara yin baccin ba sai ya tsaya tallabe da ƙwaryar ga 'ya'yan suna kuka ga iyayen suna bacci shi bai tayar da su ba shi bai ba 'ya'yansu ba saboda yunwa yana jira sai iyayensa sun sha sannan wa sannan 'ya'yansa da matarsa da shi kansa su haka kake da iyayenka yana a tsaye su ko ba su falka ba shi ko bai tada su ba har aka yi asu ba sai da aka kiran sallah suka tashi sai ya ubangiji in ka san nayi wannan aikin dan neman yadda ka ka buɗe mana ko ba sai dutse ya ja suna ganin hasken rana da ba sa gani alama ke nuna cewa ya Allah ya karba sai ɗaya zo ya ce to shi mawadaci ne yana da wata ‘yar uwa wadda yake jaraba so ya yi ya yi ya fasikanci da ita ya kasa sai aka yi yunwa wannan yunwa da aka yi tsanani ya yi tsanani ga su da ‘ya'ya marayu sai ta zo ta ba da kanta ya a to dama kin sa abin da nake nema wajen ki ito ba wani abu yunwa ga ‘ya'ya kawai suka je suka rufe kofa ko ina da ko ina ya tuka kayansa ta tuka kayansa sha'awa ta tashi abin da ya rage kawai ya afka mata sai da ya kifo a kanta ta ce ka tuna ka ji tsoron Allah kar ka sa wani zoben da baka da haƙƙi a ciki nan take sai tsoron Allah ya kama shi ce astaghfirullah astaghfirullah sai ɗauko dinari dirhami guda ashirin da biyar ya bata ita in ka san na yi wannan aikin don jin tsoron ka Allah ka buɗe mana kofa sai dutse ya matsa amma ko ba za su iya fita ba ina fata kuna fahimta kaga alama tana nuna ne yayi tawassuli da me da aikin da ina fata kuna fahimta dayan kuma yace ya ya ya ubangiji ka san ni mawadaci ne na dauki ne burori aiki bayan sun yi rabin yini sai wani ya zo daga baya sai ya jona su da aka tashi sai na ɗauki rabin kuɗin da na ba waɗancan da suka yi ni guda na bashi sai ce a baya so in rike gaba ɗaya shi kenan sai na sai masa akuya da wannan kuɗin duk da ya watsa min baya so ya tafi sai na sayi akuya na aje ina renanta da waɗannan kuɗin tana haihuwa har ta zama garke daga akuya ta zama shanu daga shanu ta zama raƙuma bayan shekara kama ashirin ko talatin sai ya dawo waje na ce kai lokaci kaza kaza kaza na yi maka kwadago ka bani abu na ƙi karba ina kuɗi na suke ba ni yanzu fatara mai tada tsohon bashi ko ya ce bawan Allah ka ga wannan garken rakuman da shanun da tumakin ya ce ya ce duk naka ne da kuɗinka na siya ne abu ya ce karka yi min izgili ya ce to ya za mu izgili kuma bayan Allah ya shirya da mu naka ne ka ɗauka ka tafi ya kora dabbobin gaba ɗaya ko guda ɗaya bai bani ba ya ce Allah in na yi wannan abin da neman yadda ka ka buɗe mana sai dutse ya koma inda yake suka fito suka yi tafiyar kaga ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila bi a'malikum as-salihah da ayyukan ku na kwarai Allah ta'ala yake faɗa a cikin suratul Ali Imran yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar لآيات لأولي الألباب في الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا haka suka ci gaba a ƙarshe rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhadhaytuhu wama lizalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina وتوفنا مع الأبرار في الله يكي فاستجاب لهم ربه أشيكي نند إيماني أكي يمي أكي توصلي كوم كبيتي أتلوب آير با سنقبا تد كومي الله بك أهلك سما دمواسا با كاسر ككاكي كأهلك سما دك السيد مواسا ربنا يا أبنجي جميل إننا سمعنا مناديا lalle mu mun ji wani mai kira yayi kira an aminu bi rabbikum fa amanna ku yi imani da ubangijin ku fa amanna sai muka yi imani a sanadin wannan imanin faghfir lana dhunubana ya Allah gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ya Allah ka kankare mana zunubanmu wa tawaffana ma'al ya Allah ka karbi rayuwarmu tare da mutanen kirki sai Allah yake fastajaba lahum sai Allah ya karɓi addu'arsu a sanadin mai imani da tawassuli da suke da ayyukansu na kawalin su kiran ƙwarai ina fata kuna fahimta to wannan shi yake nufi da wasila wannan shi yake nufi da tawassuli ba tawassuli wai da me ba da waɗansu mutanen da ake kira waliyai waɗanda Allah bai ce waliyai bane a Qur'ani annabi bai ce ba waliyai bane ba a Qur'ani hadisin su ingantacce ina fata kuna fahimta to ubangiji ya tsarkaka gabarin a ce wai sai ka biyo ta wajen wani kana ka je wajensa ai shi yasa yake ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim sai yace me la taqanadu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim Allah yake masa kace ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya bayyana da kuka yawaita barna a kawunan ku la taqanatu min rahmatillah kada ku yanke tsammani daga rahmar ubangiji inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba ki dayan su innahu huwal ghafurur rahim shine gafara ne ko mai jin kai ashe kenan ba wani wanda zai ce dan zunuban su sun yi yawa shi ya eba tsammani sai ya bi ta wajen wani shi ga annabi yaqubu alaihi salatu wassalam lokacin da aka zo masa da labarin ɗansa ya bace bai kare ba sun zo suka yi ƙarya suka yi wane ne suka yi wane ne lokacin da suka ce annabi yusuf ya bace ya ɗaga rigarsa ya ce wannan wace irin kura ce ta cinye ɗana ba ta keta masa riga ba sai ya ce gaskiya wannan abin da kuke faɗa duk ba gaskiya ba ne ba kar sawwalat lakum anfusukum amra zuciyarku dai ta sawwala maku abin da kuka sawwala maku sai ya ce fasabarun jamilun haƙuri kyakkyawa shi ne ga alkhairi gare ni bayan wasu shekaru kuma sai suka sake dawowa bunyaminin dankon yusufin aka tafi da shi shi ma da suka dawo suka ce ai yayi sata ne a riga an rike shi dokar ƙasar misar dama in kai sata to za ka zama bawan wanda kai masata ne in an kama ka suka dawo suna koka suna cewa ya baba mu wallahi dai ɗanmu dai ya yi sata inna ibnaka sarak وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والإيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون شيء بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسأل الله أن يأتيني به جميعا أما الشيء محل الشاهد لك سوء انجزوا قريشي فيتي يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا سلام yake ya ku yayana ku tafi cikin duniya ku binciki labarin Yusuf da ɗan uwansa wala tai asumin rau ku yanke tsammani daga me rahama da tausayin ubangiji sai ce me innahu la ya asumin rauhillahi illa alqawmul kafirun ba me yanke tsammani daga rahmar ubangiji sai kafirai ashe duk zunubinka Allah so yake kai tsaye ka tafi zuwa gare shi ku tuna hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na mutumin nan da ya kashe mutum nawa mutum 99 sai aka nuna masa wani mai bauta ba malami ba sai dai masa fatawa to in ba dai abun nan bala mutum ya kashe mutum 99 ya zo ya maka fatawa to kaga irin malamai yanzu ne masu wa yau ai kome boko zai noke ai kawai zai ce a mutum ce sa inda tara kawai wannan zunubin ka ya fi karfin Allah ya fi maka fita fita kan zunubin ka dama da takobi shi ya gama da shi ya tun da zai ba tuba kawai ya cike guda ɗari da ya tambayi wani malami sai malamin ya ce wane ne zai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa ai din laifin da kai Allah zai karbi tubanka amma ina baka shawara in dai tuba za ka yi na gaskiya ka yi niyya ka tafi kaza kaza wajen mutanen kirki daga nan ake fahimta cewa in dai kana son ka rabu da zina in ta kama ka to in ka tuba na gaskiya to ka rabu da abokan duk abokanka da kuke wannan iskancin to ka rabu da su kai deleting din numbers duk matan da kake nema din contact din su kai deleting kai dabatin amma in dai baka rabu da su ba to ayya za su mai da karuwa kawai sai ya tafi to wannan yayi niyya ta gaskiya ya tafi bai kai kasar ba sai kwanan su suka kare Allah yake kasan mutanen kirki ta matso kasan mutanen banza ta ja mala'iku suka zo suna rigima mala'ikun rahama da mala'ikun azaba mala'ikun azaba suna ganin nasu ne don bai taba aikin kwarai ba gashi ko mutum ɗari ya kashe mala'ikun rahama suka ce to ai ya taho da niyya ta gaskiya taubatan nasuwa niyyarsa da yake da ita saboda haka namu ne sai aka turo mala'ika ya masa hukunci aka ce to a auna ina ne jikinsa ya fi yawa sai aka auna Allah ya ce wannan ta matso wannan ta sha sai jikinsa ya fi yawa a mutanen kirki sai mala'ikun rahama suka ɗauke shi ashe kenan a musulunci ba a buƙatar wani ya zama wai shine wasiɗa tsakaninka da me da ubangiji ina fata ana fahimta abinda ake nema shine kawai ka bi karantarwar ƙur'ani ka bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukanka na kwarai da imaninka wannan su ne wasuɗa amma su kafirai sai suka ce a'a sai suka ma'amalanci Allah da irin tunanin da suke ma'amalantar manyan mutane a cikinsu wannan tunanin kuma shi ne ya shiga da wannan rashin karatun da rashin fahimtar ƙur'ani shi ne ya shiga a cikin mafi yawan mutanen da ke da'awar yau suna bin shehuwa ne ko shehuwa ne duk wannan ita ce matsalar ba za su taɓa wadatuwa ba in sun zo magana kan waliyansu sun karanta wannan aya ya ayi wallazina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila sai su fassara wasila da cewa ka kama kafan wani to su kuma kafiran asalin waɗanda annabi ya yaka su ma irin wannan kamun kafan ne da suke da lata da uzza amma tare da haka kuma annabi ya yaƙe su aka halatta dukiyarsu ta zama ganima aka mai da 'ya'yansu kuma suka zama bayi ina fata kun fahimta sai malin ya ce wa dalilu shafa'a tun da ai dalilai guda biyu ne suke sawa suna me suna ainihin neman kusanci da waɗancan alƙurba wa shafa'a sai malin ya ce dalili na biyu da yasa suke bautata ma wani wanda ba Allah ba shi ne ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah ta'ala wa ya abudu na min dunin lahi ma la ya zurruhun wa la yan fa'uhun wa ya ƙulu na ha'ula ishifa'a'una inda Allah. Allah ce suna bauta tama min dunin lahi wanda ba Allah ba. Ma la ya zurruhun abinda ba ya iya cutar da su, wa la yan fa'uhun ko ba zai iya amfanar da su ba. wa ya ƙuluna sai ka ji suna cewa ha'ula'i waɗannan gumakan da muke bauta tamawa shafa'a'una inda Allah su ne za su kalfi cetonmu a wajen Allah su ne masu cetonmu me bambanci waɗancan lata da ƙuzza abinda suka sassaƙa ne da hannu suke zuwa wajensa su gabatar da bukata Allah ya kira su cewa suna bautata ma wani wanda ba Allah ba sai Allah ya ce mai ma la ya gurruhun wanda bai iya cutar da su da lata da ƙuzza da hubal da mala'iku da aljanu da annabi isa ɗan maryam da annabi uzairu dukkaninsu ma la ya gurruhun ba za su iya cutar da kai ba idan baka bautata masu ba wala yanfa'uhum ko ba za su iya amfanar da su ba in sun bautata masu amma matsalar guda ɗaya ne sun san ba cutar ba amfanin amma suna cewa shifa'a'una inda Allah su ne za su karɓi cetonmu a wajen Allah a yau ma abinda waɗannan masu bautar kaburruka suke falake su na yanzu masu sun ƙara ma kaga waɗancan Allah da kansa yake gaya mana sun sallata da ƙuzza ba za su iya cutar da su ba ba za su iya amfanar da su ba amma matsalar su shine lati da urda za su karbi ceton to mu na yanzu su suna itikadi ma in ka saba ma waliyi to wani abu zai iya samun ka yanzu wallahi nake gaya muku da Allah zai hukunta wani abu a kaina a nan cikin garin na tsotsai ya same ni Allah kiyaye wallahi wani daga cikin waɗannan masu ɗariƙun sai sun ce to ai kullum ya zauna magana wali yake ta aikun ga ƙarshensa yanzu mutuwar da mai guduma ya inda wani ne ya mutu irin wannan mutuwar za a ce ta aikun gari dama ya ƙarshensa yake to kaga itikadin su ne cewa in an yi magana akan waliyansu waliyan suna iya cutar da mutum sannan itikadin su ne cewa waliyan suna iya taimakon su shi yasa mutum zai je in yana neman haihuwa za a ce je wajen kabari ya kai sadaka in yana neman matsayi za a ce je wajen kabari je ka Kano ka ga yadda ake yin makabarruka je ka nan nan nan nan garin nan na ka ga abin da ake yi a shekara an zo wulidi abin da ake yi a wajen kabar to ba nan kaɗai ba je ka misira ka ga abin da ake yi a gindin kabarin albadawi ko kabarin da ake cewa na rabi'atul adawiya don ka gane je ka nan nan sudan ka je ka ga yadda ake bautar kabari to amma kaga su waɗancan Allah ce ma la ya gurruhum ba za su iya cutar da su ba sun yadda lata ba za ta iya cutar da su ba ba za ta iya amfanar da su ba amma matsalar su ɗaya shine za su cece su a wajen Allah to na yanzu su suna itikadi in ka cika magana kan waliyan wani bala'i zai same ka in kana neman wani matsayi to ka je kabari ka kai wani abu amfanin zai zo sannan bayan haka kuma in an tashi lahira za su cece su ina fata kuna fahimta yadda abubuwan suke yi wannan ba shi ne kawai da awa ahalus sunna kuma a kanta ne ake ta bata mutane suna ake cin mutuncin mutane in ka faɗa a hau ai ma ƙarya ai ma ƙazafi a yi waƙa a zazzage ka mutumin da bai san inda ka fito bai san rayuwarka kana yaro ba bai san tarihin gidanku ba kawai zai gaji kawai ya aro ni mai waka kawai yana ta faɗa ƙarya a kai kawai wallahi kuwa wannan shi ne kawai babu musiba malamai suka ce irin mutuwa wanda duk ya riga ya ɗanɗana kofin na mutuwa to ba zai ƙara sha'awar ya ƙara ɗanɗana shi ba to mutum bai iya kau da mutuwa a kansa ba amma kana tunanin cewa eh wannan abin wannan mutumin zai iya cutar da kai baya nan a yanzu amma kana zuciyarka tana hararo cewa in ka samu wadata kana ganin shi ne wannan shine abin da muke ciki a yau sannan bayan haka the worst part of it abin da yafi komai takaici shine in kiyama ta tsaya suna itikadi za su cece su lata da uzama abinda Allah ya ce kenan wa yaquluna haula shifa'auna inda Allah suka ce waɗannan su ne masu ceton a wajen Allah Allah a ci gaban ayar yace atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard ku ne za ku baiwa Allah labarin abinda ke cikin sammai da kasai wanda Allah bai sani ba yanzu ku ne har za ku faɗa cewa ga wani wanda zai cece ku a wajen Allah ranar kiyama da manzon Allah yake cewa za a tashi ba wanda zai tashi da ko mulkin zare yace wanda zai tashi da tagwa farkon wanda za a samu tagwa shine Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yace kuma ni ne farkon wanda kasa za ta tsage in fito ina fitowa sai in ga Annabi Musa kakume da wata jirka daga cikin jirkokin al'arshin Allah yace ban sani ba an riga shi tashi na ne ko kuwa an tashe shi bayan an tashe ni manzo Allah yake gaya nana Aisha yace ranar gaba daya za a tashi mutane huntaye lobar da aka yi maka ciya ma ta dawo ba mai ko mulkin zai hufatan uratan gurla zikidir bayi za su tashi har Aisha take cewa ya ma'aikin Allah a ranar ga 'ya'ya ga surukai ya iyaye tsirara manzo Allah yake cewa ya ke ji kanya abi kuhafa al'amarin ya wuce haka yi kullum ri'im yau mai idin sha'anin ya guni kowa al'amarin gabansa ya ishe shi yau a duniya ma an tayar da wani abu gwaran wace tunanin ko ya ko wani abu babu ballantana a lahira to a wannan ranar da annabi a hadisi ingantacce ce za a tashi tsirara ba suke cewa shehunsu zai tashi da tagwa riga malin-malin mai aljihu dubu saba'in wannan fa a littafinsu yake dan rashin kunya wani ya zo irin wannan masallacin wai shi wai profesa ne ya shiga nan ya shiga to ai magana guda ɗaya ce a ɗauko jawahir ma'ani sai ka yi mana bayanin wannan tunda kai malamin larabci ne kana cewa ko yi magana ce mutane jahilai kana da sauraron sa kan youtube su sai a ɗauko littafin sai kai mutane bayani annabi ya ce za ta yi tsirara kai ya ce za ta yi da riga to ina hadisin da ya nuna kuma rigan ma haɗa aljihu aljihun kuma guda dubu saba'in kuma kowane wani wani irin aljihu ne aljihu ya sa mutum dubu saba'in a cikin aljihu mutum dubu saba'in to wani mutum ne zai iya ɗauka wannan ko to wannan shi ne haka tun da lokaci ya yi ya ce zuwa nukula ta ƙarshe malam ya ce abinda muka sani a shafa'atu shafa'ata ne ceto guda biyu ne iri biyu ne kalolin ceto iri biyu ne a shafa'atul munfiya shine ceto wanda aka kore babu shi kwata-kwata wa shafa'atul mufabbita akwai kuma ceto wanda yake tabbatacce wa shafa'atul munfiya ceton da aka kore ma kana tutlibu min ghairillah shine duk irin wannan ceton da ake neman sa ga wani wanda ba Allah ba fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah cikin abin da ba wanda zai iya yi sai Allah to wannan ceton Qur'ani ya kore shi duk inda aka yi magana cewa ba za a yi ceto ba to ana magana irin wannan ceton ne wanda ba wanda ke yin ba wanda ya isa ya yi shi in ba Allah ba to irin wannan ceton shine Qur'ani ya kore don ayoyi ne guda bakwai ina ji karatun mu na gaba zamu magana akan ceton zalla ayoyi ne guda bakwai a cikin alkur'ani su ma anan kafafuwan wasu suka zame kaga waɗannan su sun da awan kowa ma waliyansu za su ceto wane ne zai ceto su wanda Allah bai ce ba to su waɗannan tanan suka karkace suka ce ha'ula ishfa'ula inda Allah Allah ce a tunabbi'una Allah ko za ku bai wa Allah labarin wanda zai cece ku to akwai waɗanda kuma suka ce kwata-kwata babu ceton sai ahalus sunna suka ce a akwai ceto akwai ceton da aka kore irin wancan wanda ake neman sa a wajen wani wanda ba Allah ba lata da uzza da hubal wanda ake bautata musu da sunan za su ceto ko annabi isa ko annabi uzairu ko waɗanda ke bautata ma mala'iku ko waɗanda ke bautata ma waliyai da sunan cewa za su cece su to wannan ceton shi ne aka kore gabaɗa ina fata ana fahimta shi ne malam ya ce Allah ya ce ya aiwon lazina amanu menene dalilin malam ya ce Allah ya ce ya aiwon lazina amanu ya ko waɗanda kuka yi imani an fi ƙumin mara zakanakum ku ciyar da abin da aka azurta ku da shi min qabli an ya'ti yawmun tun kafin wani ne yazo la bay'un fihi wanda babu ciniki a yinin wala qullah kuma babu soyayya wala shafa'a kuma babu ceto wal kafiruna hum adh-dhalimuna kafirai sune azzalimai kaga anan an kora ababe guda nawa guda uku la bay'un fihi babu ciniki wala qullah babu wata soyayya الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين إن فتانا بإنتا ولا شفاعة كما بابو شيتو أبوك أكاكوني إن فتانا بإنتا باكي نكي باسو ييا بابو شيتو إن فتانا بإنتا تو قداديو أن تبتر أكوي شيتون أكوي شيتون ذا أي akwai kuma me akwai soyayya wadda ake yi a lahira wato shi ceton cinikin ne kwata-kwata aka kore ina fata na fahimta amma da ƙauna da ceto su kuma akwai waɗanda Allah ya yi taksisin cewa e za a yi amma da me da wasu sharuɗa kaga in soyayya ne to Allah ya ce duk masoya a ranar makiya ne illal muttaqina sai dai waɗanda suke masu tsoron Allah wanda suka haɗu kan biyan Allah da wannan soyayya su sayaj'alu lakumur rahmanu wuddan za a ƙara soyayya akan har a shiga cikin gidan aljanna ina fata ana fahimta fa'iza nufika fi suri fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalu ina fata ana fahimta sai dai manzo Allah yake cewa ba abin da zai amfani na dangantaka in an busa kaho sai dangantaka ta waɗanda suka kulla jini jinin su ya haɗu da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da sharadin idan suna da imani in sun yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam to amma ceton fa shine kala na farko wanda aka kore aka ce babu shi dan Allah ce la bai'un fihi wala kullatun wala shafa'a wani irin ceto ne shine wanda aka neme shi ga wani wanda ba Allah ba irin waɗancan na kafiran da suka ce haula ishfa'ula inda Allah to irin wannan ceton babu shi kun fahimci wannan wa shafa'atul musabbita akwai kuma ceto wanda yake tabbatacce wani iri ne Allah ce tuɓaɓo min Allah shi ne ceton da aka neme shi wajen Allah wa shafi'un mukarramun mukramun wanda aka ba shi damar ya ceto to wannan an kammala shi an karrama shi an kambama matsayinsa bi shafa'a da cewa ya ceto wal mashfu'u lahu man radiya lahu qawla shi wanda za a ceta din kuma Allah ya yarda da kalmar da ya furta wa amalihi da kuma aikinsa ba da izini bayan izini bayan Allah ya izini ke ina fata kuna fahimta kamar yadda Allah ya ce man zallazi ya shifau indahu wane ne zai yi ceto a wajen ubangiji ai babu mai ceto a wajensa illa bi izinihi sai da izinin Allah ashe kaga ba ceton ne gaba ɗaya aka rushe ba ceton da aka rushe shine wanda aka neme shi ga wani wanda ba Allah ba an bautata masa an ɗau haƙƙin Allah a duniya an bashi da niyyar in an je kiyama zai ceto to wannan babu wannan ceton an rusa shi amma ceton da aka tabbatar fa shi tabbatacce ne gawa idan an samu sharaɗi guda uku sharaɗi na farko wanda zai ceton Allah ta'ala ya karrama shi shine annabawa da manzanni da waliyai na gaskiya da salihan bayi waɗannan za su ceto da mala'iku waɗannan za su ceto da alƙur'ani wannan zai ceto ina fata ana fahimta da suratul baqara da suratu ali imran duk wannan za su ceto bayan qur'anin gaba ɗaya zai ceto waɗannan surorin guda biyu ma za su ceto ina fata ana fahimta mai ceton dole Allah ya yarda da shi ina fata kuna fahimta dai kenan to kaga kuwa Allah ya yarda da annabawa ya yarda da manzanni ya yarda da mala'iku ya yarda da salihan bayi ya yarda da mai shuhada waɗanda suka yi shahada su ma za su ceto ya yadda da ne hafizan ƙura'ani ya yadda da ƙura'anin don magana sani suratul bakara da suratul duk Allah ya yadda da waɗannan sharaɗi na farko kenan sharaɗi na biyu shi wanda za a ceta ɗin shi ma wa rabiya lahu ƙaulan Allah ya yadda da maganar da ya faɗa mecece wannan wa rabiya lahu ƙaulan shine aka ce hiya kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya faɗe ta kuma ya tsaya a kanta babu shirka ina fata kuna fahimta wato an samu halal ne an samu halal ya haɗa halatu amalan salihan wa akhara sayya amma ya mutu baya shirka ga kalmar shahadarsa wa radiya lahu qawlan Allah ya yarda da zancensa sharadi na uku izini ta'ala Allah ne zai izini ya ce wane da ceci wane da wane a cikin danginka wane ka haddace qur'ani ko sai a kira shi ya ubangiji tsarki ya tabbata gare ka to a yau mun baka izini ka ceci mutum saba'in a cikin danginka na uwa da na uba to ba kai ne ba za a jera maka su ka zaɓi wannan ka za a'a Allah ne zai ce ka ceci wani ka ceci wani ka ceci wani ka ceci wani har zan kirga guda saba'in shi ne manzan lazi ya shafa wa inda hu illa bi izini la yamliku shafa'ata illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahadan wala yamliku shafa'a ba wanda za a mallaka mai ceto illa man ittakhadha inda ar-rahmani ahadan sai wanda ya riki wani kwakwaran alkawari daga Allah Abdullahi dan Abbas yake cewa ita ce kalmatu shahada wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum illa min ba'da an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ina fata kuna fahimta ceton da yawa daga mala'ikun da ke cikin sammai cetonsu ba zai yi amfani ba la tukuni shafa'atuhum shay'a illa min ba'da an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai bayan Allah ya yarda ya ga dama ai ceton kuma yayi izini ga wanda za a ceton da annabawa da manzanni da salihan bayi dukkaninsu gabaki ɗaya za su ceto amma in sun tashi ceton Allah ne zai ce kai ka ceci wani wanan kuma za a cece shi ne saboda mai aikinsa babu shirka a ciki ya mutu babu shirka amma duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ba zai sa a cece shi ba don mai don Allah bai yarda da kalmar da ya yi ba kame ɗauka haƙƙinsa ya danka zuwa ga wani magana akan ceto insha Allahu sati mai zuwa za mu ta da wannan in Allah ya dafe mu ga kalolin ceto guda nawa ne ceto ceto ceto sannan suwaye za su ceto sannan wani kwandishin wani sharuɗa ne aka sa ga wanda shi zai ceton da wanda za a ceta ina fata ana fahimta za mu ga wannan amma dai a takaice waɗannan su ne dalilai guda biyu da kafiran makka suka sa wanda suka sa suke bautar lata da uzza dalili na farko shine alƙurba su nemi kusanci zuwa ga Allah dalili na biyu shine don su cece su ubangiji gabaki ɗaya ruguza wannan tunani nasu gabaki ɗaya a yau abin da ake duk wanda za ka bauta tamawa ko duk wanda za ka kira ka riƙe shi a matsayin ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda biyu da niyyar cewa a'a shi bai da zunubi zai kusantar da kai zuwa ga Allah to kayi tarayya da wa kayi tarayya da waɗancan da suka riƙi lata da uzza haka duk wanda zaka kira da niyyar cewa wai zai cece ka bayan Allah bai saukar da nassin a Qur'ani da hadisi ba to kayi tarayya da waɗancan da suka ke cewa Allah ya ce wa ya abuduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna haula shifa'u in shifa'una inda Allah wannan shine abin da ake je ma mutane tsoro a ƙarshe ko malam ya nuna cewa ceto kala biyu ne akwai ceton da aka kore shine wanda aka nema ga wani wanda ba Allah ba bayan kuma an yi tarayya da Allah wannan babu wannan ceton ba wanda ya isa wannan ceto na biyu wanda yake tabbatacce shine wanda Allah ta'ala ya faɗa cewa akwai shi amma tare da sharuɗa guda uku ya zanto Allah ne ya ce wane salihi ne ya ceci wani idan aka zo wajen ceton kuma bayan an maka izini ka ceci wani sai a ce wane za ka ceta sannan kuma sai bayan Allah ya izini ga baki daya muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za a ceta muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan karatu ya zanto mai amfani a gare mu kunnuwan da suka toshe muna roƙon Allah ta'ala ya buɗe su da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu